يقول المصنف رحمه الله قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر مطية لا تكبو وقال أبو محمد الجريري الصبر ألا تفرق بين حال النعمة والمهنة مع سكون الخاطر فيهما قلت وهذا غير مقدور ولا معمور فقد ركب الله الطباع على على التفريق بين الحالتين وإنما المقدور حبس النفس عن الجزاء لا استواء الحالتين عند العبد وساحة الآفية وساحة الآفية أوسع للعبد من ساحة الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن آفيتك أوسع لي ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فإن هذا بعد نزول البلاء ليس للعبد أوسع من الصبر وأما قبله فالآفية أوسع له منه وقال أبو علي الدقاق حد الصبر ألا تعترض على التقدير فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر قال الله تعالى في قصة أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا مع قوله مسني السوء قلت فسرت لفظة بلازمها وأما قوله على غير وجه الشكوى فالشكوى نوعان أحدهما الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي الصبر كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله مع قوله فصبر جميل وقال أيوب عليه السلام مسني الضر مع وصف الله له بالصبر وقول سيد الصابرين صلوات الله وسلامه عليه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي الحديث وقول موسى صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك والنوع الثاني شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال فهذا لا يجامع الصبر بل يضاده ويبطله فالفرق بين شكواه والشكوى إليه وسنعود لهذه المسألة في باب في باب اجتماع الشكوى والصبر وابتراقهما إن شاء الله وقيل الصبر شجاعة النفس ومن ها هنا أخذ الكائن قوله الشجاعة صبر ساعة وقيل الصبر ثبات الكلب عند موارد الاضطراب والصبر والجزع ضدان ولهذا يقابل أحدهما بالآخر قال تعالى عن أهل النار سواء علينا أجزئنا أم صبرنا والجزع كرين العجز وشقيقه والصبر كرين الكيس ومادته فلو سئل الجزع من أبوك لقال الأجز ولو سئل الكيس من أبوك لقال الصبر والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار والصبر لها بمنزلة الختام والزمام للمطية فإن لم يكن للمطية ختام ولا لزام شردت في كل مذهب وحفظ من خطب الحجاج اكدعوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى كل سوء فرحم الله امرأ جعل لنفسه كتاما وزماما فقادها بكتامها إلى طاعة الله وصرفها بزمامها عن معصية الله فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه قلت والنفس فيها قوتان قوة الإقدام وقوة الإحجام فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه وقوة الإهجام إمساكا عما يضره ومن الناس من يكون صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى من صبره أما يضره فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له أن دائي هواه إلى, إلى ارتكاب ما نهي عنه ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على مشقة الطاعات ومنهم من لا صبر له على هذا ولا على هذا وأفضل الناس أصبرهم على النوعين فكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام ولا يصبر على نذرة محرمة وكثير من الناس يصبر عن النذر وعن الالتفات إلى الصور ولا صبر له على على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بل هو أضعف شيء عن هذا وأعجزه وأكثرهم لا صبر له على واحد من النوعين وأقلهم أصبرهم في الموضعين وقيل الصبر ثبات بائث العقل والدين في مقابلة بائث الشهوة والطبع ومعنى هذا أن الطبع يتكاذى ما يحبه وبائث العقل والدين يمنع منه والحرب قائمة بينهما وهي سجال ومعركة هذا الحرب قلب العبد والصبر الشجاعة والثبات نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna biyar ga watan jumada thani hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1445 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan 12 miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna uddatu sabirina wa zakhiratu shakirin wallafar al-imam al-allama shamsuddin abi abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na bakwai cikin wannan littafi a jerin darasin mu wannan shine na 337 da idan ba a manta ba muna cikin babin da malam yake mana tarifin asabar mai ake nufi da haƙuri inda yake kawo maganganu na magabata daban-daban kowannensu yana faɗar wani abu ko wani nau'i na haƙuri wanda in ka tattara maganganun gaba ɗaya za ka iya cewa haƙuri ya tattari waɗannan abubuwa duka saboda haƙuri kamar yadda muka yi karatu a baya babu wato ɓangaren da baya shiga na rayuwar ɗan adam ko addininsa kowane abu da ɗan adam zai yi ko yake fuskanta a rayuwarsa yana buƙatar haƙuri saboda ka babu inda haƙuri baya shiga da haka kowanne ɗaya daga cikin masu bayani akan haƙuri yakan yi bayanin wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin haƙuri saboda ka in ya faɗi wani ɓangare wani kuma ya faɗi wani ɓangare baya nuna cewa akwai cin karo tsakanin maganganunsu in ka tashi tattara maganganun za ka iya cewa duka waɗannan abubuwa da suka ambata suna ƙarƙashin abin da ake kiransa haƙuri to mun tsaya akan maganar da aka samu ta daga Ali ibn Abi Talib shi qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu as-sabru matiyatu la takbu as-sabru matiyatu la takbu wato haƙuri wani abin hawa ne da baya tuntube a nan yana bayyana mahimmancin haƙurin ne cewa duk abin da mutum zai yi inda da haƙuri da juriya to zai cimma nasara ba zai je ƙasa ba sauka a nan ba yana tarifin ko yana bayanin menene haƙuri ba yana bayanin mahimmancin haƙuri a miyatus sama matiyatun abin hawa ne wanda la takbu wanda ba ta tuntube ballantana ta durkushe wannan maganar sa abul qasim al-qushairi a cikin risalarsa ya nakalto ya jinginawa a sayyidina ali wannan maganar hakanan az-zamakhshari a cikin littafin sarafiul abrar shi ma ya jingina wannan maganar zuwa ga sayyidina ali wannan yana ƙara fito maka da maganar cewa babu wani abin da haƙuri ko baya buƙatar haƙuri ko menene yana buƙatar haƙuri tun daga bautar Allah subhanahu wata'ala da tsayawa kan umarninsa da kaucewa haninsa da kuma rungumar ƙaddararsa da al'amura da suka shafi rayuwa na yau gobe kowannensu yana buƙatar haƙuri in kuma aka yi haƙuri aka jure akan wannan haƙurin aka dage akan sa to za a cimma nasara mai haƙuri in ji bahaushe yakan dafa dutse har ya sha romansa to wannan ba komai ke nuna maka bayan nuna maka cewa ƙarshen haƙuri zai zama nasara ce in ana dafa dutse a sha romansa to mai haƙuri zai iya wannan sannan ce wa ƙala abu muhammadin al-jurairi الصبر ألا تفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما yace hakuri shine zanto bawa ba zai bambance tsakanin yanayin ni'ima da yanayin musiba ba tare da nutsuwar zuciya a duka biyun wato zanto yanayin mutum a lokacin da yake cikin ni'ima da yanayinsa a lokacin da ya shiga wata musiba babu bambanci duka kowanne yanayi daga cikin waɗannan yanayi guda biyu za a same shi a natse zuciyarsa a natse ba tare da an ga alamar raki ko firgici tare da shi ba wato in yana cikin halin kunci halin rashi halin wani abu da yake mara daɗi to ba za ka iya bambancewa ba tsakaninsa da tsakanin halin da yake cikin walwala da jin daɗi da samun yalwa to kaga wannan mataki ne ba kankani ba shi yasa ibn al-qayyim yayi dajiya akan wannan magana tashi yayi ta'aliki yace qultu wa hadha ghayru maqdurin wala ma'mur wannan bayanin da yayi ko wannan maganar da shi wannan malami Abu Muhammad al-Jurairi yayi wani abu ne da babu mai iya yin shi kuma ma ba ai umarni da haka ba ba inda aka yi umarnin cewa bawa zuciyarsa ta daidaita ba zahirinsa ba zuciyarsa ta daidaita tsakanin abu mai daɗi da mara daɗi duk ya ji daidai ne ba inda aka umarci bawaye wannan ko annabawa sirarsu ga akwai yanayin da suka shiga kunci har ma suke roƙon Allah ya kawo musu ɗauki mafificinsu shine annabi sallallahu alaihi wa sallam amma yakan shiga cikin wani yanayi da zai addu'a Allah ya kawo masa ɗauki Allah ya kawo masa mafita ko ya shiga cikin damuwa har Allah subhanahu wataala ya rika lallashin sa cewa la tahzan kada ka damu to kaga ashe ba zai yi ba a daidaita halin yalwa da jin dadi da halin cikin da ake cikin kunshi musamman abin da ya shafi wato zuciya kila a zahiri a iya wannan kaga mutum a zahirinsa ba za ka ga alamar raki da firgici ba da da rashin nutsuwa a tare da shi duk da cewa a zuciyarsa yana jin zafi wannan a zahiri zai yi kuma wannan mataki da dama daga cikin bayan Allah sun kai gare shi ta yadda sun shiga cikin wani bala'i amma kuma akan samu nutsuwa a tare da su ba a samu ba a samun su a firgice ba a samun su cikin wani yanayi da zai bayyana maka cewa suna cikin damuwa to shine anan malami yake cewa wannan yanayin da shi wannan malami sufi Abu Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Hussein al-Jurairi ɗaya daga cikin malaman sufaye ne na Bagadaza a zamanin sa ya rasu shekara 312 kusan shine ya maye gurbin al-Junayd ibn Muhammad lokacin da ya rasu shi ya maye gurbin sa a fagen tasawuf to shine mai wannan maganar shine maliki cewa wa hadha ghairu maqdurin wala ma'mur wannan abu da ya fada abu ne da ba zai yiwu ba kuma ma ba a yi umarni da shi ba faƙad rakkaba Allahu tiba ala tafriq bain ne. Allah ya halicci dan adam ya sa masa ɗabi'ar bambanci tsakanin yanayi mai daɗi da mara daɗi tun daga halittar dan adam Allah ya yi shi haka in abu mai daɗi ya same shi zai ji a ransa in abu mara daɗi ya same zai ji a ransa amma a ce abu mai daɗi da mara daɗi ya ji daidai ba zai yiwu ba ba haka Allah ya ɗan adam mutum farko wa innamal maqdur abinda ɗan adam zai iya yi habsun nafsi anil jaza lasiwa il halataini inda al'abd abinda bawa zai iya yi shine ya hana kansa raki yayin da wani abu ya same shi mara daɗi a ji bai rika raki ba bai rika wasu maganganu ko wasu sambatu ba wannan shi bawa zai iya yin wannan ka gan shi a nitse duk da cewa gashi yana cikin wata musiba amma ba wai yana nufin cewa a zuciyarsa ba jin zafin abin ba dole zai ji zafin abin wannan haka ɗabi'ar ɗan adam take a masa abu mai daɗi ya ji daɗi a masa abu mara daɗi ya ji zafi abu mai daɗi ya same shi ya murna abu mara daɗi ya same shi ya baƙin ciki wannan ɗabi'a ce da Allah ya ɗan adam da ita ba za a iya cewa sai ya kawar da ita ba ko kuma ɗora masa wani wani aiki mai kama da wannan amma dai zai iya hana kansa raki ba daidaita duka yanayin guda biyu ba sai malam ya ci gaba da cewa sahatul afiyati awsa'u lil 'abdi min sahati as-sabri wa sahatul afiya farfajiyar lafiya da zaman lafiya tafiyarwa akan farfajiyar haƙuri wato har kullum mutum ya yi fatan samun lafiya da zaman lafiya al'afiya shi ne assalamatu min al'afat mutum ya kubuta daga dukkan wani abin da zai cutar da shi sawa'un a jikinsa ko a addininsa ko a waninsa makusancinsa ko masoyinsa wadda ita ce al'afiya mutum ya yi fatan ya zauna lafiya ba tare da wani abu ya cutar da shi a jikinsa ba ko wani abu ya cutar masa da addininsa ko wani abu ya cutar masa da wani masoyinsa ba wanda shine al'afiya to bawa ya fi samun yalwa a cikin abin da ya shafi afiya sama da yalwar da zai samu a cikin haƙuri haƙuri wani abu ne da ake so idan abu ya samu mutum ya yi haƙuri ya jure amma inda yalwa tafi shine a cikin al'afiya kada ma abin ya same shi ballantana a bukace shi da haƙuri sai yace kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a al-mashhur kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wannan addu'ar da ta shahara ce in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghayra anna afiyataka awsa'u li idan dai ba fushi kai da ni ba to ban damu ba amma afiyatuka lafiyar da zaka bani ko zaman lafiyar da zaka bani ce yafi min yalwa asali wannan hadisi ne da ake rawaito shi littafan hadisi kamar irin al-mu'jamul kabir na tabarani da wasu daga cikin littafan hadisi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ta'if ya je ya kirawo su wato bayan ya kirawo mutanen madina makka sun bijire masa sun ki karbar da'awarsa sai fita ta'if ya je can ma ya kirawo su nan ma bai samu kyakkyawar tarba ba ba su karbi abin da ya zo musu da shi ba sai koma ƙarƙashin bishiya yake addu'a yake kokawa Allah rauninsa da rashin dabararsa yake cewa ubangiji zaka banni da makiyana ne waɗanda suke wato kuntata mun ko kuma soya da suka kyale ni a ciki ne aka rawaito ya faɗi wannan in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghayra anna afiyataka aw sauli in dai ba fushi kai da ni ya ubangiji ba to ban damu ba sai dai zama na lafiya da zaka bani ko lafiya ta jikina da lafiya ta addini na wannan ce fi min ce fi min yalwa wani hadisi ta fuskar isnadi bai inganta ba a cikin sanadinsa akwai Muhammad ibn Ishaq wanda a duka ruwayoyin shi Muhammad ibn Ishaq an zarge shi da wata illa da malaman hadisi suke cewa tadlis shine a ɓoye aibi a cikin isnadi maimakon salsalar mazajen a fito da ita gaba ɗaya ta yadda malamai za su iya gane cewa wannan salsalar hadisin karɓaɓɓiya ce ko ba karɓaɓɓiya ba sai ya ɓoye wani abu ba tare da ya ambace shi ba to duk sanda aka ga kalmar an ko wata mai kalma mai kama da ita wacce ba ta nuna cewa hadisin nan ya ji shi daga wanda yake ruwaya daga kan wajensa kai tsaye to malamai suna dakatawa ba sa karɓar ruwayarsa duk da cewa shi a karan kansa mutumin kirki ne ko masani ne musamman a harkar sira hujja ne amma dai wannan an ana wato wannan aibin nashi ya ya sa ana dakatawa daga karɓar duk wata ruwaya da aka samu abinda malamai suke kira al'an'ana a ciki don haka wannan hadisi kusan gaba ɗaya na kai komo ne akan Muhammad ibn Ishaq kuma a kowace kowane sanadi akwai wannan an'ana saboda hadisi ne mai rauni to mala yace wannan hadisi shi ya kawo shi a bisa ya shahara da kira shi addu'aul mashhur ya shahara sai yake cewa wannan addu'ar ba za ta ci karo da hadisinsa ba sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr hadisi ne wanda yake ingantacce yana cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr babu kyautar da Allah subhanahu wataala zai wa bawa mafi alkhairi kuma mafi yalwa kamar kyautar haƙuri ba abin da Allah zai wa bawa kyauta da shi mafi alkhairi kuma mafi yalwa da ya kai haƙuri to shi ne ke cewa wannan maganar ta wannan hadisin ba ta warware ko waccan hadisin da muka ji na Muhammad ibn Ishaq bai warware wannan ba a can ya ce afiya ita ce ausa'u tun ya zauna lafiya ba tare da ya shiga cikin wata jarraba ba ya samu kubuta a addininsa da gangar jikinsa tafi yalwa ta fi alkhairi nan kuma an ce asabar haƙuri shi ya fi alkhairi shi ya fi yalwa ce to babu cin karo tunda asabar duk sanda aka ce asabar ana nufin wani abu ya same ka kayi haƙuri a kansa to shi ne sai ya ce fa inna hadha ba'da nuzulil bala shi wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri shi ingantaccen hadisin yana magana ne akan bayan Allah subhanahu wataala ya saukar maka da jarraba to babu abin da ya kai haƙuri babu abin da ya fi zama hanyar samun fita daga wannan jaraba kama haƙuri da juriya ta ce hanyar da za ka samu mafita ka fice daga wannan jarrabar saboda haka idan wani abu ya sauka gabawa na jarraba laisa lil abdi awsa'u min as-sabr wa amma qablahu fal afiyatu awsa'u lahu min fal afiyatu awsa'u lahu minhu amma abin da yake gabanin jarraba to zaman lafiya da kubuta da lafiya wanda shi yafi shi yafi yalwa wannan yana daidai da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tatamannu liqa al'adu fa idza laqitumuhum fasbiru wa sallallahu al'afiya wa idza laqitumuhum fasbiru la tatamannu liqa al'adu kada ku yi fatan haduwa da makiya wato kada ku yi fatan gwabzawa da makiya wasallallahu al'afiya ku roƙi Allah ya ba ku zaman lafiya kada ku roƙi wata rigima ko abokan gaba Allah ya haɗa ku inda za ku yi artabu da su kar ku roƙi Allah wannan walakin sallallahu al'afiya ku roƙi Allah ya ba ku zaman lafiya ya ba ku kuɓuta a addininku da jikinku da gangar jikinku wai za laƙitumuhum in kuma har Allah ya kaddara kun haɗu da su a inda za ku yi artabu da su fasbiru to ku yi haƙuri kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya qaddama al'afiyata ala sabr shi sabr yana kasancewa bayan abin ya riga ya faru to sai kai haƙuri amma tun karan farko kada ka rika tun ka rika kirawo shi walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun kafin ku ga mutuwa fata kuke yi kuna cika baki kuna ko a mutu ko a yi rai to yanzu kun gan shi ga ido da ido Allah ya nuna muku shi saboda haka kun shiga cikin wani hali kuma na tashin hankali wani Allah yana gaya wa sahabbai lokacin yakin Uhud bayan an gwabza musulmi sun samu nasara a wani dalili na saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam dokarsa nasarar ta juye reshe juye da mujiya shine Allah yake ga musu da kuna fatan haduwa da makiya to yanzu gashi kun gansu qad ra'aytumuhu antum tanzurun wama muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul saboda shi bawa har kullun kada ya rika roƙawa kansa abin da ya fi ƙarfinsa ko ya rika roƙawa kansa wani abu mai tsanani kar ya rika jin cewa shi ko mene ne zo zai iya daurewa al'azimatu qad tanfasikh mutum na iya jin azama ya ci kuduri ya ci alwashi amma daga ba abin ya warware kafin abin ya faru ji yake zai iya amma watakila in abin ya zo ya faru sai ga kai ba zai iya ba sai warware wancan alkawarin nasa na farko shi yasa tun farko ba a san kai alkawarin ka bari in abin ya zo to shikenan a lokacin sai ka tinkare shi da haƙuri to a lokacin kuma babu wata mafitar da ta kai haƙuri da juriya da dagewa wannan ita ce mafita ta ƙarshe amma ba daga farko ka rika cin burin Allah ya kawo shi ba to shine abinda anan ibnu al-qayyim yake karrawa cewa a farko abinda ake bukata shine al'afu ko al'afiya amma in wani abu ya zo ya faru kuma wanda yake bukatar haƙuri da juriya to a jure a yi haƙuri sana cewa kala abu ali daƙaƙ abu ali alhassan ibn ali na saburi ɗaya daga cikin malaman sufaye na naisabur yake cewa haddu sabri Allah ta'tari da ala taqdiri fa amma izharu albala'i ala ghairi wajhi ash-shakwa fala yunafi as-sabr qala ta'ala fi qissati ayyub alayhi as-salam inna wajadnahu sabiran ma'a qawlihi massani ad-durr Abu Ali ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala yake cewa haddu sabri ma'anar haƙuri Allah ta'atari da ala takdiri kada ka nuna rashin yarda ga ƙaddarar da ta faru abinda Allah ya riga ya ƙaddara kakkar ka nuna rashin yarda kakkar ka nuna rashin amincewa kakkar ka cewa dan me kaza zai faru wannan shine haƙuri da abinda Allah ya ƙaddara mara kyau to kakka nuna kai me yasa haka ta faru ka rungumi kaddara ka roki ubangiji subhanahu wataala ya sanya abinda zai hukunta daga ƙarshen wannan kaddara ya zama alkhairi fa idza qadayta li qada'an faj'al aqibatahu rushda in ka kaddara mun wani abu to ka sanya ƙarshen sa ya zama alkhairi ne ko da farkon zai zama ba daɗi kama ƙarshen ya zama alkhairi gare ni to shi ne ce wannan shi ne haƙuri kada wani abu na ƙaddara ya faru ka nuna rashin yarda ko ka nuna rashin amincewa wannan shi ne haƙuri wannan yana magana akan ƙaddara wacce ta shafi musibu al-sabru ala al-aqdar wanda wani kashi ne daga cikin ma'anar haƙuri idan wani abu ya faru ga mutum ya yi haƙuri ya jure sai ce fa amma izharul bala'i ala ghairi wajhi shakwa amma mutun ya bayyana abinda Allah ya jarrabe shi da shi ba ta fuskar raki ba ba ta fuskar raki ba ba zuwa yana kai karan ubangiji gurin wani ba yana dai bada labarin gashi gashi abu kaza ya faru abu kaza ya faru yana faɗa irin jarraba da ta faru wannan baya kore hakuri dan mutum ya ba da labarin abin da ya same shi mara daɗi wannan baya nuna cewa bai yi haƙuri ba akan abin da ya faru gare shi ba da labari daban kai koke da raki kuma daban kai koke da raki na ubangiji wani abu ne baya da kyau ka kai ma wani kana rakin abin da ya same ka a wurin wani ba Allah ba wani yana kore haƙuri amma in alawajshil ikhbar izhar ne ka faɗi ga irin jarrabar da Allah ya jefa maka ko ya jefa ma wani naka wannan baya nuna abin nan yace ga kissar annabi Dawud alaihi salam annabi Ayyub alaihi salam Allah ya ce inna wajadnahu sabiran mun same shi mai hakuri duk da cewa a wani gurin Allah ya nuna ya kirawo shi wa ayyuba wa ayyuba idna da rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin ya kira ubangiji ya ce anni massani ad-durr wato cuta ta same ni kaga labari yake bayarwa cuta ta same ni wannan fadar cuta ta same ni wannan baya nuna cewa ba mai hakuri bane dan kuwa gashi Allah ya masa shaida cewa mai hakuri ne shaida mutum ya bada labarin abin da yake ciki musamman ba wai yana kai koke bane ga wani Allah wannan baya kore kasancewarsa mai hakuri to ana ibn al-qayyim sai yake ta'liqi akan maganar Abu Ali al-Daqqaq sai yace fassara lafzata bi lazimiha ala ya fassara hakuri da lazimin hakuri lazimin hakuri shine adamu al-i'tirad ala al-qadar hakuri shine habsun nafsi anil jazaa ka hana kanka kai koke ka tsare kanka ka danne zuciyarka ka tirsasa zuciyarka lazumin wannan shine kada ka kai koke gurin wani wannan shine lazumin ka tsare kanka din kakka kai kuka gurin wani to ana tafsirin kuma daman kalma da lazuminta abinda take haifarwa daga ƙarshe وأما قوله على غير وجه الشكوى فالشكوى نوعان ce da yace ba ta fuskar raki ba raki iri biyu ne ahaduhuma ash-shakwa ila Allah mutun ya raki zuwa ga Allah ya kai kokensa wurin Allah wani abu ne mai kyau domin ƙarshe abin da yake nunawa bawa shi shi bawa bawan Allah ne mai bukata ne a wurin Allah subhanahu wataala mai kaskantar da kai ne gaban ubangiji saboda ka babu laifi a cikin addu'a kai wa Allah halin da kake ciki duk da yafi ka sani Allah ka ka duba ka ga halin da nake ciki ga kaza ga kaza ga kaza kai ta faɗa Allah ba wai bai sani ba amma yayin da kake faɗa din Allah yana jin cewa ka yadda kai bawa ne kuma ka yadda kai a gaban ubangiji ba komai bane to kuma Allah yana son haka yayin da bawa ya kai wannan mustawan ya kai wannan matsayin to ubangiji zai kawo masa tauki saboda ka wannan abu ne ma mai kyau ko kai koke zuwa ga Allah fa hadha la yunafi sabr to wannan baya kore hakuri kama kala yaqub alaihi salam kamar yadda yaqub alaihi salam ya faɗa inda ma ashku bathi wa huzni ila Allah ina kawai ina kai kokina ne yana kai kukan damuwata da bakin ciki na zuwa ga Allah yana kai kukan damuwarsa da bakin cikinsa zuwa ga Allah annabi yaqub annabin Allah ne Allah ya masa gamdakatar ya masa wahayi saboda haka cikin abin da ya nuna na kaskantar da kai gaban Allah subhanahu wataala yayin da jarrabar rashin ɗansa da yake so ya same shi ko ƴaƴansa ma biyu shine ya faɗi wannan magana tare da cewa a baya ya ce fasabrun jamil zan yi haƙuri mai kyau haƙuri mai kyau shine wanda babu raki a cikinsa to kaga anan da ya ce inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah ya nuna ba raki bane tunda a can baya ce zai haƙuri mai kyau ba tumka da warwara yi ba wannan ita ce wato shine matsayin ubangiji tare da bawansa yana son bawa ya nuna naci da ya nuna kaskanci da gazawa da raki a gabansa to wannan za daga cikin dalilin da zai sa ubangiji ya kawo masa ya kawo masa tallafi ya kawo masa dauki da wuri sabanin dan adam dan uwanka yayin da ka fiye raki a gabansa yadda zai ƙara tsanar kama ce ce ka gaya mu yanzu ma ka sake gaya mu ka turo min dazu yanzu ma ka yi mun kai haƙuri mana to haka bawa dan uwanka ba zai jure wannan ba zai ji ka matsa masa ubangijin kuma haka yake so dan kana ƙara tabbatarwa da cewa kai abdun ne zalilun bai dai bawa ne da kai ba kowun kowa ba a gabansa to yadda ubudiyarka take ƙara ƙarfi yayin da matsayinka kuma yake ƙara makusanta ubangiji subhanahu wataala gwargwadon ubudiyar bawa ga ubangiji gwargwadon kusancinsa da shi shi yasa har kullun annabi sallallahu alaihi wasallam yake kirari da shi abdul ne saboda wannan ubudiyar ita ke ƙara matsar da shi zuwa ga ubangiji ce ma taqarraba abdi ilayya wa ma taqarraba abdi bawa na bai kusance ni ba bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi wa la yazalu abdi duk da kalmar abdi abdi saboda wani matsayi ne na abin nan subhanallazi asra bi abdihi in kuntum fi rabbi bima nazzalna ala abdina tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi saboda wannan ubudiyar ita ce take ƙara nuna matsayinsa a gurin Allah ce da shi bawan Allah abduhu wa rasuluhu amma wasu dan shedana sai su ɗauka wai in ka rika shi ne ka ji kai da Allah duk ɗaya ne babu kai babu kowa sai shi saboda ka kai ka ce wa kanka Allah ka ce wa wani Allah ka nuna komai ka ce Allah ne wani daga cikin muridai yake gaya wa masu irin wannan mummunar aƙidar cewa wasu fa suna cewa akwai wasu ba Allah ba ko cewa wani yana cewa akwai wasu akwai wani ba Allah ba yace ƙarya yake sai yace to waye ƙarya to idan akwai wanda ya ƙarya to akwai wani kenan ba Allah ba ko a wani ya ce akwai wani ba Allah akwai wani samamme ba Allah ba sai ce ƙarya yake yi to kaga ya yarda ce nan akwai wani din tunda har akwai wani da Allah yana ƙarya ne to shi yasa malamai suke cewa shi kansa hadisin da suke amfani da shi wajen su rudar da mutane a hadisin Allah yana maganar bawana bawana bawana kaga akwai Allah akwai bawansa amma a ce kowa da kowa komai da komai Allah ne wannan kafirci yayi girma da yawa malam yace wa qala ayyub alaihi salam massani ad-dur ma wasfi Allah lahu bis-sabr tare da Allah ya sifanta shi da hakuri amma kuma yace massani ad-dur ta ta shafe ni ta same ni wa qawlu sayyid as-sabirin salawatullahi wa salamu alaihi allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala an-nas har zuwa ƙarshen hadisin hadisin da ya gabata ne wanda muka ce bai inganta ba a cikin salsalarsa akwai Muhammad ibn Ishaq wanda kuma mudallisi ne wa qawli Musa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghaf wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik da fadar Musa alaihi salam Allahumma lakal hamdu ya Allah yabo da godiya tabbata gare ka wa ilaikal mushtaka kai kuka zuwa gare ka yake kai kadai wa antal musta'anu kai kadai ne abin neman taimako wa bikal mustaghasu da kai kadai ake neman agaji wa alaikat tukulanu gare ka kadai ake dogaro wala haula wala quwwata illa bika babu dabara babu wani karfi sai tare da kai wannan shi ma hadisi ne da ake ruwaya daga abdullahi dan mas'ud yana cikin al-mu'jam al-awsat na tabarani da al-mu'jam as-saghir nashi shi ma hadisi ne wanda bai bai inganta ba a salsalar sa akwai mazaje da dama waɗanda ba a san su ba saboda hadisi ne mai rauni ash-shahid Isa ibn al-Qayyim ya kawo shi shine fadar sa wa ilaykal mushtaka gare ka ake kokawa to babu wanda ya cancanta a koka masa sai Allah subhanahu wataala to wannan kokawar ba ta kore hakuri dan mutun ya koka zuwa ga Allah ya faɗi bukatunsa ya faɗi damuwarsa ya faɗi halin da yake ciki wannan baya wannan abu ne ma da Allah yake so kuma yake ƙara kusantar da bawa zuwa ga Allah kuma yake ƙara sa bukatarsa ta zanto ta samu karbuwa yayin da zai mararece a gaban ubangiji subhanahu wataala ya nuna kaskancinsa والنوع الثاني شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال فهذا لا يجامع الصبر بل يضاد هو يبطله نوع نبي شين شكوى المبتلى wanda ya ciki cikin jarraba ya kai ya kai koke ga wani ya kai koke ga wani Allah ya rika kokawa a gaban mutane ya ta faɗar abin da yake ciki bilisanil hali ko dai da yanayinsa da yanayinsa a ga ya zauna baya kula kowa fuskarsa a murtike ya shiga gwabe ya daina fita ya daina kula mutane kaga bilisanil hali ko bai ce komai ba ana ganinsa a daina ganinsa ana a haduwa da shi a daina haduwa da shi a daina ganin shi a kasuwa a daina ganin shi a masallaci a daina ganin sa a unguwa yankewa abokansa ya kashe wayarsa to kaga ko ko bai gaya maka yana cikin damuwa ba za ka gane ko in ka gan shi ka yi masa magana ciki ciki ya ansa maka ba walwala a fuskarsa ka san shi mutum ne mai barkwanci mai raha sai ga duk babu wannan ya canza to ko bai gaya maka ba kasan yana koka maka wata damuwa ne shine bilisanil hal ko bilisanil maqal ya fito yana ta fada inda ya zauna sai ya fada inda ya zauna sai ya fada da wanda ya kamata ya gaya wa da wanda bai kamata ba wanda ma ya je gidan rediyo ya ta bayani yace fa hadha la yujami'u as-sabr bal yudadduhu wannan ba zai taba haduwa da hakuri ba sai dai su ci karo zaman kishi suke ba za su hadu ba wa yubtiluhu yana bata hakuri fal farqu bayna shakwahu wa shakwa ilai akwai bambanci tsakanin kai koken ubangiji da kuma kai kuka zuwa ga ubangiji ka kai koken ubangiji zuwa ga waninsa ka kai kuka zuwa gare shi wannan abu ne mai kyau wa sana'udu li hadhihi al mas'ala fi bab ijtima'i ash-shakwa was sabr wa iftiraqihima zamu dawo inji ibn al qayyim mu tattauna wannan mas'ala a babin da zamu tattauna haduwar koke da haƙuri da inda suke rabuwa ina suke haduwa ina suke rabuwa ce za mu tattauna wannan a gaba ba da jimawa ba waƙila as-sabru shaja'atun nafs wasu suka ce shaja'atun nafs wato jarumta jarumtar kai shine haƙuri a haƙuri kuma jarum abin nan jarumta kuma haƙuri ne na wannan lokaci shine jarumta wa min huna akhadha alqa'ilu min qawlihi ash-shaja'atu sabru sa'a anan ne wani mai hikima ya dau hikimar da yake cewa ash-shaja'atu sabru sa'a inna ash-shaja'ata sabru sa'a hakuri wato jarumta shine hakuri na wannan lokaci yayin da mutane biyu suka hadu suna gwabzawa to wanda zai jure na wani lokaci akan gwabza na ƙarshe shi zai nasara wanda zai karaya ko da ya ne da zarar ya karaya shi kenan jikinsa zai sanyi to da ya yi sanyi kuma abokin gara wasa ya samu dama sai kwaf ɗaya bige shi kaga shi wancan da ya ɗan haƙuri ‘yan wannan ‘yan seconds ɗin ko ‘yan mintuna kaɗan da ya haƙuri shi bai kare ba ci ta ba shi dama ya yi nasara ila da wancan ya ƙara haƙuri za a ƙara ci gaba da kwamzawa har lokacin da wani zai karaya wannan shine shine shine shaja'a hakuri da jurewa shine shaja'a shine jarinta in ka duba abin da yake faruwa da Falastinawa ana magana ash-shaja'atu sabru sa'a su sun yi sabru 70 sana ba sa'a ba ba ayyam ba ba shuhur ba ba sanawa 70 sana sai hakuri shekara 70 ana nuna musu wulakanci da kaskanci da cin mutunci da cin zarafi da kisa da ɗauri amma sun ƙi sakin abin da suke rike da shi ba a isa ba dole a ba su ƙasarsu dole kuma mai baƙin mulkin mallaka ya fita ba musu ƙasarsu tsawon shekara arba'in suna rike da wannan sun ƙi saki su sallama su ce shi kenan yadda ake so su sallama ko dai su sallama su gudu su bar ƙasar su yi hijira su warwatsu a ƙasashen larabawa ana ta musu kallon baki ana wulakanta su ko kuma su zauna amma su miƙa wuya da abin da ake musu kawai su ce sun yadda sun amince amma ba su yi wannan ba to kawo kuwa wannan ita ce shaja'a ita ce jarinta lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah ba mu ladar